الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na talata 18 ga watan rajab hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1437 daidai da 25 ga watan Afril shekara ta 2016 a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad buna abdulhalim buna abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani a dimashki alaihi rahmatullah kamar yadda yan uwa suka sani wannan tarihi man ɗauko shi daga cikin littafin rijalar fikar wadda a wata fil islam na al'allamatu sigid abulhassan ali alhassani annadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa usman ta ba muna ƙarƙashin matsalatu talakati thalas matsalan saki uku a kalma ɗaya matsala wanda malaman fikihu su kai su komo a kanta matsala ce wanda shekul islam ya fuskanci matsatsi sosan gaske a kanta tsakanin shi da malaman zamanin shi to saboda adalcin malamai marubuta malam ya yi ƙoƙari ya kawo hujjoji da dalilai na waɗanda suke ganin sake uku a kalma ɗaya sake uku ne to a yau malam zai ƙoƙari ya ɗan waiwayi dalilan ibn taimiyya wanda shi yake da fahimtar cewa sake uku a kalma ɗaya a lokaci ɗaya to saki ɗaya ne shi ne ma ce amma mazhab shekul islam ibn taimiyya wa ba'adu ashabihi wa talamizihi mazhabin ibn taimiyya da wasu daga cikin almajiran shi da waɗanda suke da fahimta irin nashi daga cikin malaman sham a wancan lokaci فهو أن هذه الطلقات الثلاث شاورنا سكي أكو إما تؤتبر واحدة إنما تؤتبر واحدة وأن سكي أنا كلن شامس إن سكي ديني da mutum zai ce da matan shi ya sake ta saki uku ko ya ce na sake ki na sake ki na sake ki kaga uku to ɗaya ne ko ya sake ta ya je ya dawo ya ce na sake ki ko ya ce na ƙara sakinki na ma ƙara sakinki an gani ko kwana nawa ne tsakaninsu in dai ba ta gama idda ba har yi wannan igiyan na biyu da na uku da ya fada ba su da mahalli an gano wannan da kyau ku to sai mali ce wa yumkin ma'aha raja'a a irin wannan saki miji yana da daman kome mithlama yumkinar rajul an yarja ila zaujatihi allati talaqaha wahida zai iya yiwa wanda ya saki uku a kalma daya to daidai yake ga wanda ya saki matan shi saki daya bata gama idda ba yana da daman ya ce ya dawo da ita wannan ko shakka da tambaba babu kuma ta dawo إنه يقول وهذا القول منقول عن طائفة من السلف عن طائفة من السلف mala ya ce wannan magana an samu ta daga wasu daga cikin magabata cewa mutumin da ya saki uku a kalma ɗaya to saki ɗaya ne min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke da wannan fatawa daga cikin sabon annabi mithlus zubair bin al'awwam akwai az-zubair ɗan awwam وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن علي ana ruwaito irin wannan fatawa da ke cewa saki uku a kalma ɗaya to saki ɗaya ne cewa sayyidina ali dan abi talib yana da wannan fatawar yana da wannan fahimtar wa an ibn mas'udin wa ibn abbas haka ibn mas'ud da ibn abbas su ma wannan ita ce su cewa saki uku a kalma ɗaya to saki ɗaya ne wa huwa ƙaunar dawud wannan shi ne fahimtar dawud zahiri wa aksari ashabihi da kuma mafi yawancin almajiran mazhabin shi wayarwa an abi ja'far muhammad bin al-baqir bin ali bin al-husayn irin wannan fatawa cewa saki uku a kalma ɗaya to saki ɗaya ne abu jafar muhammadin al-baqir yana da irin wannan fahimta wabnihi jafar sadiq da ɗan shi jafar sadiq eh an abi jafar muhammadin al-baqir ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة to kasantuwan sayyidina ali ya ruwaito saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne aka samu abu ja'far muhammadu nilbakir yana da irin wannan fatuwa sannan ɗan shi ja'faru sadiq shi ma yana da irin wannan fatawa sai aka samu wasu ɓangare daga cikin 'yan shi'a suna da fahimta cewa saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne wasu ɓangare daga cikin 'yan shi'a su ganin suke yi ma sake uku a kalma ɗaya to sake ne na bida'a ko ɗaya ma bai yi ba an gano wannan da kyau ku shi sa lokacin da ibn al-mutahhir ya baiwa sarkin sham fatawa akan cewa sakin da yawa matan shi sake uku a lokaci ɗaya sakin ma bai yi ba sarki ya ji daɗin wannan fatawa ya sa a lokacin sarkin ya markaɗe zama ɗan shi'a za mu zo za mu tattauna wannan ya kori malaman ahalus sunna a majalisun shi a koma aka rubuta littafin miftahul karama fi fiqhil imama aka ci mutuncin sunna aka ci zarafin matan annabi da iyalan gidan shi da sahabban shi a lokacin ne ibn taimiyyat al-harrani ya rubuta shahararren littafin shi mai suna min hajji sunnatin nabawiyya fi naqad kalamu shi'atul qadariyya duk malaman da suke gaba ko suke adawa ko suke hasada da ibn taimiyya babu wanda ya iya maida mu wancan takadarin dan shi'a da martani sai ibn taimiyyan da dai ba a so shi ne martanin da a yau ake cin amfanin shi kuma za a ci gaba da cin amfanin shi har zuwa sanda allah maɗaukin sarki zai gaje ƙasa da waɗanda suke kanta wannan bayani mali ce karanta fatawa jiz'i na uku shafi na sittin da uku mali ya ce wa yastadillu sheikh الإسلام شيخ الإسلام لتأييد مذهبه ابن تيمية yana kafa hujja domin ya karfafi wannan mazhabi nashi wa isbatihi da kuma tabbatar da wannan mazhabi da fahimtar shi a matsayin saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne bil qur'ani yana kawo ayin alqur'ani wa sunna kuma yana zuwa da sunna wal qiyas da kuma qiyas mala ya ce walilittila'i alal bahasi walistidilal duk wanda yake son ya yalwata bincike akan wannan qadiyya kuma ya samu dalilan da zai kaba hujja da su bi tafsil dalla dalla filla filla raje zadal ma'ad ka koma karanta littafin zadul ma'ad lil hafiz ibn al-qayyim mabhas a ƙarƙashin inda ya ce man tsallaka talatan bi kalimatin wa bi kalimatin wahida mai hukuncin mutumin da ya saki uku a kalma ɗaya a jizi'in shi na hudu da littafin ighathatul lahfan shi ma malamin ibn al-qayyim ya yi waɗannan bayanai gamsassu a cikin wannan matsala ɗin mahala ya ce wa fil haƙiƙa wa fil haƙiƙa inna shekh al-islam inna shekh al-islam kana sabab fi zuhuri hadhihi al-mas'ala gaskiya al'amari ibn timiya shine sababin bayyanan ita wannan matsala a duniya baki daya cewa sake uku a kalma daya sake daya ne ba ba ta bane amma shine sababi misali a abin da muka sani jalsatul istiraha a dainan najeriya kan mu faɗaɗa mu ce wasu ƙasashe na afirka a abin da muka sani sababin bayyananta waye mala albani ne haka matsalan ajinu haka matsalan ruqya haka ne da masail da yawan gaske ta sanadiyyan shi ne ba wai babu dalilan da hujjojin bane kuma ba wai malamai ba su san su bane duk sun san su kuma suna karantawa hujjoji a ko'ina kun gano wannan da kyau ku amma bayyanan abin Allah maɗaukin sarki ya girmama shi a bakin shi ne aka fara ci an gani to haka ibn taymiya a bakin shi ne wannan matsala ta saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne ta shahara mala ya ce washti hariha da kuma shaharar matsalan aka ji ta a sassanin duniya wa ilaihi yarji'ul fadlu fi zalika zuwa ga ibn taimiyya ne wannan falalan take komawa sawa'un tafarrada huwa bidhalik am kana min as-salafi man yara fiha hadha ar-ra'i shi ibn taimiyya shi kadai yake da wannan fahimta ko ko cikin magabata an samu waɗanda suke da wannan fahimta to daidai inda aka ya komo shine aka fara jin shaharanta a bakin shi ba wai shi ya fara kawo ta ba ba shi ya fara ƙirƙiranta ba mai aka ce shaharan matsalar mali ce am kana mina salafi man yara fiha hadar ra'ayi innahu huwa alladhi hamala rayataha ibnu taymiya dai shine wanda ya dauki tutanta walamma abda ra'ayahu wa tahqiq wa tahqiqihi fiha wa tahqiquhu fiha آثر ذلك استقرابا واضطرابا في أوساط الفقهية lokacin da ibn taymiya ya zo da wannan fahimtar a tsara zalika stigaraban sai malamai su ga ya zo da wani bakon abu wattiraban hankali ya tashi waɗannan ta buge-buge da nushe-nushen dalilai fil ausatil fiqhiyya a duniyan baje kolin bayanin fikihu malamai da alkalai suka ta samun matsala aka ta karu akan ita wannan matsala din kamar yadda muka sani wannan ba waje ne na matsaya mu yalwata harshe akan wannan matsala na saki uku a kalma daya saki nawa bane sai dai za mu karanta hadisai ɗaya ko biyu da ɗan taliki ɗan gajere haka a kan ita kanta wannan matsala ɗin amma fagen baje koli na wannan ƙadiyya muna da su da yawa cikin littattafanmu da muke karantawa a yanzu akwai inda muke karanta masail alfikiyya kamar bulogul maram kamar sahihu muslim sunan na addarimi eh da sharhu sunna na hafizul bagawi da anan da izinin Allah in karatunmu ya kai ga wannan waje to za mu zo za mu tattauna bidikka to ita wannan fahimta na ibn taimiyya ga dalilinta a cikin bulogul maram a babu talak a lamba hadisi na 1105 ibn hajar ya ce an ibn abbas radiyallahu anhu maqal daga abdullahi dan abbas allah madaukin sarki ya kara masu yarda ya ce كان الطلاق على أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكي يا كسنشي أزامن النبي وأبي بكر ده زامن سيدنا أبو بكر وسنتين من خلافة عمر da shekaru biyu a khalifancin sayyidina umar talaqu thalathi wahida saki uku a kalma ɗaya a lokaci ɗaya to sake ɗaya ne faƙala umar a zamanin sayyidina umar ya ce innan nasa ƙadista ajalo fi amrin kanan lahun fihi unatun mutane suna gaugawa ga abin da suke da daman su bi shi sannu a hankali sai su ma abincin ƙon makauniya su yi abin da shari'a ba ta ba su izini game da yin shi ba kun gano wannan da kyau ku falau amdainahu alaihim ya ce koma dai koma mu zartar masu ne kama yana tambayin shawara ne don ya hau mumbari ne na huduban juma'a ya ce ga abin da mutane suke yi abin da ya kamata allah madaukin sarki ya umarce su da cewa attalaku marratan to su ba haka suke yi ba to kuma a zartar ne fa'amdahu alaihim kawai sai jawabi ya ce to ma daga yau duk mutumin da ya sake yau matan shi saki uku a kalma daya to shikenan sakin ya zama saki uku kamar yadda malamai suka faɗa sayyidina umar bai taɓa zartar da wannan hukuncin ga kowa ba a ranar juma'a yi wannan jawabi ana sauka juma'a sahabai sun fi dubu suka je gidan suka ce ba zai canza abin da annabi ya gama rayuwa a kan shi ba haka sai da na abubakar haka shi ma hukuncin da ya kenan a farkon zamanin shi shekaru biyu ya kuma zai zo ya canza an gano wannan idan ka samu waɗanda ba su fahimci addini ba sai su kawo maka alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin wai wannan dalilinsu kenan cewa abi sunan khalifofi daga cin khalifofin a umar na ciki sai ka ce aikun yi baya ba zani ya ce alaikum bi sunnati ya sunna na take shi ko shi a zamanin shi ba san saki ba ko a zamanin shi ba a saki ko annabi bai da tsarin yadda ake yin saki ne da sunnan shi ya fara to sai kuka aje na annabi na biyu sai ce da sunan khalifofi shiryayyu to sunan khalifofi shiryayyu suwaye ba abubakar a ciki ya abubakar ya yi a zamanin shi duka kuma a zamanin akwai umar a ciki a zamanin annabi akwai wa akwai umar a ciki kuma kuma shi ma umar da haka ya fara gangancin mutane ne da ya ga suna yi shine sai masa jan kunni an gano wannan da kyau ko to wannan ba daidai bane shi yasa duk wata fatawa duk yanda fatawan nan ta kai ta komo to ana aji ta ne ai aiki da abin da ya tabbata daga nasi yanzu wannan hadisi muslim ya ruwaito shi cewa haka annabi yake a zamanin shi to duk wata fatawa da duk wata fahimta wannan hadisi ya danne shi an gano wannan da kyau ku wannan hadisi ya danne shi shi ya sa mutane ba sa fahimta samsan ba a fahimta addinin musulunci ko in za a karantar ana barin kowa ya karantar da abin da yake ya fahimta ne inda wannan abin ba zai haifar da fitina a cikin al'umma ba sai a bashi ya karantar an gano wannan da kyau ku amma daga lokacin da ka ce a'a za a waro wasu mutane ne da aka yarda su zo su yi magana da sunan addini to daga ranar za ka tada fitinan da ba za ka iya kashe ta ba an gano wannan da kyau ku don ai addinin musulunci ba wasan kwallo ba ne da cikin mutum dubu saba'in da ke taruwa a stadium kallon kwallo ake ware sha ɗaya nan sha ɗaya na ce su kara duk sauran jama'a na kallon su addini ba kwallo ba ne kuma addinin musulunci ba wani abu ne irin na ƙwarewa kama ce likitanci ko wani al'amari na masu ilimin kimiyyan zane-zane ko ƙididdiga ko abin da ya kama da haka ce sai wanda ya je aka ba shi lasi daga irin wannan hukumomin sannan yake da daman yayi ba ai shi lasin karantar da addini a cikin ƙur'ani yake kun gano wannan da kyau ku a cikin ƙur'ani yake idan an ce tun shekara ɗari kaza aka yi wannan dokan mu ba mu muka yi ta ba waɗancan da suka yi su ma sabon Allah suka yi ko su waye ba daidai ba ne ana magana za mu zo za mu yi ta kurike ta gam ina fatan mun gano wannan da kyau ana nema a haifar mu musulmi da fitina ne a tsakaninsu yanzu misali wanda aka ba shi lasisin yin wa'azi sai yana da fahimtar saki uku a kalma ɗaya saki uku ne ya zai da irin mu da muke da fahimtar sake uku a kalma ɗaya sake ɗaya ne ko uwar shi aka sake zan maida ta sake ɗaya ce an gano wannan da kyau ku ba wani dalilin da zaka ce man wai ai gashi kowa a bar shi ya faɗa abin da ya fahimta kowa ya faɗa inda ya tada hankali hukuma ta hukunta shi shikenan kawai jama'ar annabi kuna fahimtar wannan ma ni ina da ra'ayin a zo da dokokin da za su saita mutane a bisa faɗin maganan Allah ma don ko zamanin annau ba kowa ne yake wa'azi ba ba kowa ne yake karantarwa ba a zamanin annabi da sahabbai amma yancin da an mai da duniyan ta zama demokaradiyya ne to shine nake wannan maganan kawai ana fahimtar wannan da kyau jama'ar annabi yanzu ka zo ka ji da gwamnati ta shiga matsalan addini a zamanin ibnu taimiyya za ka zo ka ji abin da yake faru ita gwamnati tana zama uwa ce ga kowa kawai in ta takin site to ina gaya muku har ta gama yin shekaru 100 za ta yi ku to a cikin fagamniya za ta kare shi ku je ku samu sarakunan da suka shiga harkan addini a zamanin ahmad dan hambali akan matsalan halittan alkur'ani har yau har magajin gobe tsine masa albarka yake yi me yasa sun sa kansa abin da ba nasu ba ne ba harkansu ba ne ka gano wannan da kyau in ka ce za ka sa malamai malaman na wani site din in ka ce izala da ɗariƙa izala da ɗariƙa karkasuwansu na wani a cikinsu in ka ce da salafiya 'yan salafiya karkasuwansu na wani za ka iya wannan aikin kamata ya ce in za a yi wata harka na addini harkan addini ya fi ƙarfin minista ya fi ƙarfin wani abu sai dai a ce shugaban ƙasan addini an gano wannan da kyau ku wanda shi shugaban ƙasan bai da aikin komi sai lura da addini kuma harka ba shi budget na ninkin ba ninkin kudin da najeriya take samarwa to shi ne zai iya in ko ba haka ba za a samu matsaloli ne amma za mu zo mai bayanin waɗannan abubuwan da izinin allah Allah ya taimake mu to yanzu gunji wannan matsalar yanzu ga wannan hadisi a cikin ina a cikin muslim kuma gashi a cikin bulogul maram duka yaran ahalus sunna da ke ko'ina sun iya bulogul maram duka ba yaran ahalus sunna da bai iya shi ba in ko bai iya ba yana nan za a koya mai zai iya sai karanta wannan hadisi sai a ja samu wani malami ya sha naɗe ya zauna sai ce saki uku a kalma ɗaya saki uku ne sai ce malam ba haka bane gashi anan to yaya ana fara hayaniya sai a ce yayi ma mai lasisi rashin kunya sai a kama shi a ɗaure za ku yi tashar an ilimi kenan kun gano wannan kyau ku don ba za ku iya ba kuma harkan addini ku harka ne kawai na Allah shi yasa ita wancan bakar gwamnatin da ta gama inda ta zauna lafiya ba ta sa bakinta a harkan addini ba na rantsi da Allah da ta sa bakinta a harkan addini billahi allazi la ilaha illa huwa a shekara hudun farko za ta rushe ba inda za ta duk da zaluncin da suke yi Allah shi kiyaye dubar kuci ma'anahu ma'anan wannan shine anna talaq alwaqi al'an saki wanda yake abkuwa a yau salatan wanda yake yin saki uku kana muqian fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayo aka fara yin shi ba tun a zamanin annabi ana yin shi saki uku mutum ya fusata hankalin shi ya tashi ya kalli matan shi ce ya sake da saki uku irin wannan ba ana yi yanzu ba to a zamanin annabi ma da sahabbai ana yi ashe ba yau ne aka fara ba ko to yanzu mu ba mu da ta cewa sai mu tashi mu da ku da kowane malami ne na fiƙo da malamin hadisi da malamin kowa ma sai mu tafi gidan annabi sai mu binciki ya aka yi shi kenan kawai sai a zauna lafiya shi fa addinin nan ko ba wani harka ne wanda za a ce wai wani bature ne ya kirkiro ko wasu jama'a suka yi tsari ga yadda za a yi shi ba sam ba haka ba ne yau a duniya so ake harkan addini ya koma kamar irin tsarin interfaith ba shi ba ne irin wannan masu cewa a hada addinai waje daya shi wannan kalman ma kafirci ne an gano wannan ba ma aikin ba kalman ma kafirci ce mun karanta ta a cikin littafin salasu fata salasar sa'in tana ina fatawa dinnan ku gano wannan da kyau fatoyi ne kwaya uku wanda lajinatul da'ima ta fitar da waɗannan fatoyin wanda yanzu misali gashi yanzu wanda suke kan wannan abubuwan fatawa ne na kwamitin fatawa na duniya suka fitar da su gashi salatar fatawa muhimma na me lajinati da'ima lilbuhusul ilmiya wal ifta kwamitin baton duk duniya ne ta ce wannan kafirci ne an gano wannan da kyau ku yawan ga ce musulunci ne sai mu ce ya aka yi musulunta an gano wannan to masu irin waɗannan tunanin cewa suke abubuwan da suka faru a zamanin annabi to mu aje su mu kalli zamaninmu faɗin wannan maganar marar ne an gano wannan ta lokacin da wannan abin ya faru lokacin ne za ka ji kaulasan marasa adadi in kana jiran inda malamai ne ke fada ake zaune lafiya to yin za a koma ana fada ta hanyar da zaman lafiya ba zai yiwu ba an gano wannan da kyau ko da yawan malamai in aka ce ba ba su lasisin wa'azi ba sai zo koma wa'azin ta hanyar intanet an gano wannan sai kuma su dagula lissafin al'amura yanzu ga shi dokan faɗin albarkacin baki a intanet an ce a majalisa ya kasa yi wa ku to an samu matsala misali ka ya kana kawaji kuma ka cancanta sai ka bude ɗinka da kai da ɗalibanka sai ku rika yin karatuttuka ta wannan wajen shi kuma za a ce ba bulasi ne amerika ta baka waɗannan abubuwan ko ya kamata a zauna da waɗanda suka goge ne su faɗi yadda abin yake da kuma illan abin an taɓa yin shi a da a zamanin baya an taɓa yi zamanin ahmad ɗan hambali an yi a zamanin ibn taimiyya nan an yi wani illa ya haifar to su waɗannan malaman ba karatu suka yi ba sam za a tattauna wannan matsala insha Allah muna da muzakkirori kamar guda goma da yanzu mun rubuta sun kai shida wanda za mu zo za mu karanta sun Allah ya yadda Allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ce wasadar khilafati umar haka farkon zamanin sayyidina umar irin wannan sakin da ake yi yau to ana yin shi a waɗannan zamani na annabi da abubakar da umar kuma duk in an yi irin wannan sakin ana mai da shi wahida saki ɗaya ne to shi kenan kenan don mutum yanzu ya faɗa laifi ya yi ba laifi ya yi ba mala ya ce kalal hafiz fil fatihi ibn hajar ya faɗa cikin fatowar bari ya ce min alƙa'ili na bi taharimi walluzumi man ƙala yanzu ba rika ci yan tsarin mulkin najeriya ya ba kowa ya fraktisin addinin da ya yarda da shi yanzu kotunan da muke da su a nan najeriya ko in ce arewacin najeriya kotunan addinin musulunci kotunan malikiya ne yanzu idan ka yi saki uku a kalma ɗaya ka je kotun malikiya za su zartar maka da saki uku ne to ni yanzu in je ni ɗan salafiya ne wannan fatawan ban yadda da ita ba saban Allah ce yanzu tsarin mulkin najeriya ya tauye ma haƙƙina kenan koko yanzu ana da buƙatan yadda ake da kotunan malikiya sai an yi kotunan salafiya kuma an gano wannan ko kuma an dinga rigima kenan a yana a kotu da lauyoyi kuwa to irin wannan takura al'umma da za a yi to zai haifar da mugun ta'addanci kuma an gano wannan da ke ku illan shi kenan kana matsa mutum a duniyan addini zai yunkuro ta'addanci ne zai ga bai da mafita sai wannan shi yasa idan za a wani abu da sunan addini ana zama da ɓangarorin ne ba zaɓa waɗanda zaɓuwa yake waɗanda suke da ra'ayin ma zuwa da su ba kowa za ce zuwa faɗi an gano wannan da ke ku wani zai ce ai manyan malamai za su iya faɗin abin da za su wadatar ƙashen da babban malamin bai fahimci abin da ƙaramin ya fahimta ba an gano wannan da kyau ku za ka zo kana bayani ɗanka da ya je islamiyya ya dawa ya fahimci abin da kai baka fahimta ba annabi suleiman da annabi dawud ya ce fafahamnaha suleiman abin ba shekaru ba ne ba girma ba ne sai da akwai gogewa ba mu musa wannan akwai daɗewa ana yi da yin karatun da yawa ba ma musawa amma kuma allah yana yin baiwan shi a inda ya so shine ibn hajar yake cewa min alqa'ilin bit tahrim wal luzum waɗanda suke cewa idan mutum ya saki matan shi saki uku a kalma ɗaya to matan ta haramta kuma sakin uku sun lazimce shi saki uku ne hatta tankiha zawjan ghayrahu man qala idza talaqa thalathatan thalathan majmu'a wa qad wahida da kuma wanda suke cewa idan mutum ya saki matan shi saki uku a kalma ɗaya to sakin ɗaya ne kaga yana son ya tattauna maganan duka ko mahala ya ce wa huwa ƙaunar muhammadu bin ishaq masu cewa saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne to wannan fatawa na muhammad ɗan ishaq ne muhtajjan bi hadisu rokana ya kafa hujja da hadisin rukana da malamai suka ce bai inganta ba shi hadisin rukana shine na 1107 yace annabi Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qal talaqa abu rukana ummu rukana abu rukana ne ya saki ummu rukana فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأنبي راجم رأتك كجيك ميدا matanka. faƙala ya ce in ni tallaktu ha talatan ya ce ya saki uku ne mata ƙala sai ce kada alimtu na sani raji ha ka maida ta shi ne ce ya kaba hujja da disan rukana ne mun gano wannan da kyau ku wafi lafzin li ahmada tallaka abu rukana ra'atahu fi majalisin wahidin talatan a wani ruwaya na limamu ahmad cewa abu rukana ya saki matan shi saki uku a lokaci ɗaya fahazina alaiha sai kuma ya shiga damuwa don me ya sake ta faƙala laho rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce fa inna hawa hida ɗaya saki ɗaya ne wafi isnadihi ma ibnu ishaq malai ce a cikin isnadin akwai ibnu ishaq wafihi maqal malamai sun yi magana a kan shi an gano wannan da kyau ko to kun ji ruwayan da mala ya ce ya kafa hujja bi hadisu rukana wa hazal hadis hamid al-fiqi ya ce kun ga wannan hadisi na rukana nassun fil mas'ala nassi ne akan wannan mas'ala cewa saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne la ya ƙabilu ta'awil ba wanda ya isa iya ma wannan hadisi ta'awili allazi fi ghairihi min riwayat wanda akwai ruwayoyi da yawa da suke nuna saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne wanda za a iya yi ma waɗancan ruwayoyi ta'awili amma wannan ya ce na fasan saki uku kai mata amma mai data akwai wani ta'awili da za ka yi ne ya ce ɗaya ne kuma ga wannan hadisi na muslim na ibn abbas yace saki uku a zamanin annabi a kalma ɗaya saki ɗaya ne haka a zamanin abubakar haka farkon zamanin sayidina umar ma haka ake yi mala ya ce wa hazal mazhab wannan mazhabi da wannan fahimta da wannan fatawa da ke nuni a kan saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne manƙulun an ali fatawa ne wanda aka samo ta daga sayyidina ali ɗan abi talib wabin mas'ud da abdullahi ɗan mas'ud wa abdurrahman bin auf da abdurrahman ɗan auf wa zubair bin al'awwa ba sun da mala ya kawo mana nan ba wani kalahu ibnul mundir abubakar ibnul mundir ya ba da labarin wannan fatawa ya ce an ashabi ibn abbasin dukkanin almajiran ibn abbas iyakan fahimtarsu kenan saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne ka atsa kama malam atsa'u wa tawus wa amur bin dinarin duk waɗannan fahimtarsu idan mutum ya saki matan ya saki uku a kalma ɗaya to saki ɗaya ne وقال ابن القيم ابن القيم يجي فهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kunga wannan khalifan annabi ne was-sahabatu kulluhum ma'ahu haka dukkanin sahabbai da ke tare da shi fi asarihi a zamanin shi wa talata sinina min asari umar haka shekaru uku na farkon zamanin umar ala hazal mazhab duka ana kan mazhabin saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne falo ad da hum ad da mai ƙididdiga zai biya ƙididdige sahabban da ke da wannan fahimta bi asma'ihim sunayensu wahidan wahidan ɗaya bayan ɗaya annahum kanu ya rauna talata wahida waɗanda suke da fahimtar saki uku saki ɗaya ne lawajadahum yaziduna ala alfi qata'an zai ga sun fi sahabbai dubu kai tsaye an gano wannan da ke kuwa ce zaka bike da diga sahabi bayan sahabi wanda yake da fahimtar saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne yace sun fi dubu ɗaya mala yace kama zakara yunus bin bakar an ibn ishaq kamar yadda yunus dan bakar ya faɗi daga ibn ishaq wa kullu sahabi milladun khalifati siddiq dukkanin sahabbai tun daga zamanin abubakar ila thalasa sinina min khilafati umar har zuwa shekara uku na khalifancin umar kana ala anna thalas wahida suna da fahimtar saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne wa hadha al-ijma kun ga wannan ijma'i athbatu wa asah ka san akwai masu cewa ai an yi ijma'i a zamanin sayyidina umar to ijma'in zamanin abubakar yana ina ijma'in na annabi shi kuma yana ina an gano wannan shine malai yake cewa in ma an ce an yi ijma'i a can to ijma'in zamanin annabi da zamanin abubakar to wannan ijma'in ya fi tabbata mimma yadda ihe taraful akhar irin akan ijma'in da ɗaya ɓangaren da ke cewa saki uku a kalma ɗaya saki uku ne suke da'awa أن الإجماع إن أقاد من أحد عمر وإجماع يقول أزامن عمر إلى الآن هرزوا أيو على وقوع الثلاث ثلاثا شاء أن أكي سكي أكو كلمة لا يزم سكي أكو فإنه لا يزال في كل عصر ما ليش أي بدأ قشي با كون زامني من الأئمة بدأ قشي با أنا سامن جاغورورن الديني wal ulama da malaman musulunci man yufti bi wuqu'i thalath wahida waɗanda za su tsaye suna ba da fatawa akan cewa idan aka yi saki uku a kalma ɗaya to saki ɗaya ne ba ga shi ana faɗi ba wannan maganin shekara nawa da yinta amma ga shi yanzu muna faɗin saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne saboda ga shi a zamanin annabi mu ko ba roma da cewa wai ai suwana sun fahimci kaza Allah ya ba su lada an gane wanda ya ce to imam malik fa maluku ya riga ya gama magana ya ce idza sahal hadithu fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta wannan nima shine mazhabi na an gane wannan shi ma imam malik yanzu fatawan shi shine saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne a karkashin wannan fatawan sai dai a san da yake raye yana ganin saki uku ne ila bai san wannan hadisin bane wani zai ce kamar maluku eh mana an gano wannan da kyau ko karatun duniya duka ya sani ga annaba an tambaye shi ilimi ma ce bai sani ba an tambaye mala'iku ma mala'ika jibril na cikin su sun ce ba su sani ba balantana wani kuma wama utitu min al-ilmi illa qalila Allah madaukin sarki ya taimake mu yasa in ka san da ake girmama hadisin annabi ko ba za ka yi daka sa kanka cikin rikici da hadisi ba in ka sa kanka kowa cikin rikici da hadisi za ka sha mamaki Allah ya taimake mu to kun ji wannan bayani a takaice ko to ka ɗauka wannan ba mu ce komi ba a lokacin da za mu dira fagen da za mu yi wannan magana dangane da abin da ya shafi hukuncin saki uku a kalma ɗaya to lokacin ne za ka ji ƙosassun bayanai da har kunninka sai ya saba da jin shi ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya taimake mu kuma kuma sa abin mamaki wannan matsalan akwai wanda suke ganganci da yawa sun yi saki uku a kalma ɗaya duk wanda ya zo gabana mai da auren nake kawai ko an je kotu alkali ya sa hannu ya kashe aure zan da da auren an gano wannan da kyau ko in dai sun yadda kawai aure ne ku koma ku yi auren ku ba wani ga dalilai wancan ya kafa hujja da abin da yake kuskure ne ba daidai ba ne sam ina fatan mun gane ibn taymiya cikin majmu'ul fatawa yake cewa idan mutum ya saki uku a kalma ɗaya kuma ya ji waɗannan nasoshi ya nadama ya dawo da matan shi aka ce ba za ta dawo ba har ta je ta auri wani miji na daban to wannan aure da aka yi na biyu zina ne ‘ya'yan da ta haifa ‘ya'yan shegu ne duka kaga da ku sani ba ƙaramin magana ba ce magana ne babba mai ƙarfin gaske ina fatan mun gano wannan da kyau da yanzu kaga mu muna da wannan fahimtar kuma wata fahimta ne wanda ba za a iya cire mana ita ba sai da dalili mu wasu irin angwayen sauƙi ne mu in ka zo mana da dalili tabbatacce da ya inganta daga annabi ko ba mu da matsala mu za mu azina mu kawai mu bana haka mu ba kai muka bu ba dalili muka bu kawai an gane wannan don ba mu da tunanin wai in an kawo mana dalili mun bi wai mu mun faɗi ne ai duk sanda kake kan kuskure aka zo da dalili ka bi dalili ɗaukaka kai ai ai kana kan kuskure ne a zo ma da dalili ka aji dalilin ka bu kuskurenka shine ka bata kuma kai kasa Allah shi kyauta hadisi na 1106 na bibi da bulogul maram ne wanda shi gidan kowa akwai in ma babu a gidan kan ka tambayi malamin ka dake ce maka saki uku a kalma uku saki uku a kalma ɗaya saki uku ne yana da shi ana kowa biya mun gano wannan da kyau ko akwai irin wannan auren da na taba mayarwa sai aka ja ka tambaye wani dan malami a Jos sai ce a yana nan da wani littafi wanda ba kowa ya san shi ba ya ce saki uku a kalma ɗaya saki uku ne na ce ba matsala ya zo da littafin za mu karanta za mu gani ce a shi ba zai iya zuwa zariya ba na ce ni zan zo jos ɗin ƙarin ilimi ne nan da jos ko ina ya ce ko jirgi za a hau allah maɗaukin sarki ya sa muna da ƙarfin da za mu iya hawan shi sai mu hau mu ji mu gani mu dawo ba ilimi ba ne ilimi na tsada ne in ka ce ilimi ya yi tsada ka taya jahilci shi nawa yake nawa farashin jahilci da ya ji zan zo sai ce a ya ba da aran littafin nan da kyau to ya sunan littafin ya ce ya manta ce to a kira wanda aka ba aran littafin ya faɗi sunan littafin a gaya mana sai mu nema sai ce wayan wancan ta ɓata na ce to ya tabbata kai ma ka ɓata amma hamudu bin labid radiyallahu anhu qala أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل أن با النبي لاباري نونو متمن da. tallakan ra'atahu thalas ya saki matan ya saki uku thalatha talikatin jami'an saki uku a tare lokaci daya sai a gaya ma annabi faqama gaduban annabi ya taya cikin fushi sun maƙala sannan ya ce ayul abu bi kitabillah yanzu kuma za a koma ana wasa da littafin Allah ne wa ana baina azhurikum ni ina tsakaninku hatta kama rajulun sai wani mutum ya miƙe faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah ala aqtuluhu wannan da yake wasa da littafin Allah ba na kashe shi ba rawahun nasa'i wa ruwatuhu mawsuqun kun gane wannan da ke ko sayyidina Umar ne sayyidina Umar bai taba kashe kowa ba dan annabi bai taba bashi izini ba san kowa na da zafi an gane wannan da ke ko shi kuma annabi ai bai yadda a bugi musulmi ba ma ballantana a zubar da jinin shi ballantana ya kai ga kisa no bai da wannan ba kaga ba zai ba da wannan fatawan ba an bayyance wannan da kyau ko daga abin da yake mu'amala na zamantakewa sai ka dauki mu'amala na zamantakewa ya zama da zafi har ya kai ka ga zagi da cin mutunci da wulakanta musulmi baka san darajar musulmi ba Allah shi kyauta qawluhu ayul abu bi kitabillah a cikin hadisin annabi ya ce yanzu ana wasa da littafin Allah ce rawahu dara kutani aidan an ali dara kutani ya ruwaito daga sayyidina ali wal murad bihi qawluhu ta'ala abinda annabi yake nufi da littafin Allah shine inda Allah cikin alkur'ani ya ce at-talaqu marratan saki ana yi ɗaya bayan ɗaya ne ba a yin saki biyu lokaci ɗaya ba a yin saki uku lokaci ɗaya shi saki ana yin shi ɗaya bayan ɗaya ne dake-dake dalla-dalla haka ake yin shi in kuma aka yi ɗaya sai a ƙaime a samu komi nan dama shi saki yana gyara anna ne an gano wannan da kyau shi ba ba fa ana yin sakin aure ne domin wanda ya sakin ya koma ya ce na saki shegiya bari in huta ba ba shi ne ma'anan saki ba in kai saki da irin wannan ma'anar sai Allah ya saka ka cikin nadaman da wallahi ƙarshen rayuwanka sai ka kuntata ina ko mace ba so dake ta sa bala'i ta sake ta dan ta more ta tare ta kashe aure ba duk matan ta sa hannu ta kashe aure a haka zai wahala ta ƙarashe rayuwanta ba cikin ta kai ci ba shine kai sai zaka jance duk wanda ya saki sai nadama shi saki ana yin shi ne dan ya maganin wata illa an gano wannan da kyau ku amma idan saki ya zama ba zai maganin illa da ake gudu ba to ya zama wasa da littafin Allah makaga annabi ya yi fushi da masu wannan aikin kana tsammanin annabi zai yi fushi da kai ne kawai shi kenan ka meke kafa ka rayu ba tare da ka shiga cikin kunci da wahala ba kai ka san ƙaryanka ba ta sha ƙarya isa duk mai hankali ya taka tsantsan duk wanda zai aure kafin ya je bincike nawa ake sai da tiyan shinkafa ya je a mai bayani dangane da babin saki don kare ɗauka wai al'amarin saki al'amari ne kawai da aka ba 'yan ta kife kowane ta ƙadari ya meke kafa ya abin da ya so addini ba abin wasa ba ne in ka ɗauke shi abin wasa in allah ya cafe ka za ka sani mahala ya ce karanta aya ta 229 zuwa ta 231 a cikin alkur'ani za mu zo mu karanta waɗannan ayoyi a lokacin wancan karatu mu ji fassarar da malamai suka yi masu min suratul baqara malai ce ayoyin suna cikin suratul baqara ne fa inna allaha yaqulu allah madaukin sarki yana cewa at-tataliqul ma'dhun fihi saki wanda aka ba da izini a yi ma'dhun fihi lakum wanda aka yi da kukuye shi huwa tataliqatun ba'da tataliqa shine saki bayan saki ba a cura saki uku a kalma ɗaya ba walam yarid mala ya ce bai nufin bilmarratai ne a tasniya da ya ce a talaku marratai ne ba yana nufin saki biyu ba ne ga kaulihi kamar faɗin allah ne da ya ce sun marji basara karratai ne ai karratun ba da karra wa kazalika kauluhu fi awwal suratul talaq haka faɗin Allah farkon sotar talak da ya ce ko hunna li'iddatihinna ku sake sa tsakankanin idda in aka yi wannan sakin ta idda aka daidaita aka dawo da ita to sai a ƙarin wani nabi in an samu matsala kuma haka Allah ya ce a yi ba inda aka ce cure ka watsa lokaci da ila ƙaulihi har zuwa inda Allah ya ce wa man ya ta'adda hududallah duk wanda ya ƙetare haddodin Allah faƙadar zalama nafsa haƙiƙa wannan ya zalunci kanshi la ta dare la'allallaha yuhudisu ba'a da zalika amra domin ya sanar da kai Allah kuma zai gyara wani al'amari kyakkyawa in har kai ma abincin ƙwamma kauniya ka yi a lokaci ɗaya kuma ya za ka yi kai gyara wancan al'amarin da Allah yake ishara a kai ka rasa kenan kisa shari'a ba ta yadda da irin waɗannan abubuwan ba za ga waɗanda suka fi kowa shiga kuncin rayuwa su ne waɗanda suke bin son zuciyarsu ba shari'a ba don da za a gan shi hankalin shi kwance a natse bai da wata damuwa a ran shi ko za ga mabiyin shari'a ne allah ya taimake mu to shine sai mala yake cewa fal hikimatu fit tafriqi ma ashara ilayhi fi qawlihi hikiman da take cikin rarraba sakin kar a yi shi a lokaci ɗaya. shine faɗin da Allah ya ce la'allallaha yuhdithu ba'da zalika amran ai yanqalibu qalbu zawj karshe Allah zai juye zuciyar miji min al-bughd ila al-mahabba war ragaba daga kiyayyen da yake ma matan da yasa ya sake ta kuma ya koma yana son zama da ita kuma yana son ta hikiman Allah kenan kawai idan ya zama wannan ba wannan hikiman ko to ba saki ba shi Allah ya taimake mu mala ya ce fata haƙaƙa hina izin hikimatin zawaj to a nan ne sai hikiman aure ya tabbata dama mai ke sa ya aure almahabbatuwar ragaba haka to idan ya zama saki ba zai dawo da wannan mahabba da ragaba ba to bai zama saki ba kuma bai zama tsarin zamantakewa na kwarai ba shi ana yin saki ne don ya dawo da almahabba da arragaba da ta gudu sai sake je kamo ta sai ya dawo da ita kai tsaye inda take allati hiyal mawadda war rahama bainahuma shine soyayya da tausayi wanda yake tsakanin ma'aurata mala yace wa talaqu ma shuri'a illa ilajan li izalati ma asahu yahsilu min munghasli hadhihi al mawadda mala yake cewa shi saki an shar'anta shi ne don ya zama magani da zai warkar da raunin da zamantakewan yau da kullun yema aure domin ya kankare wancan bala'i domin ya dawo da soyayya sabuwa ful sai ce lali shahawati sufaha ba ana yin saki ne saboda sha'awan wawaye ba duk mutumin da ya saki matan shi kawai ba don wannan manufa na alkur'ani ba to wawa ne duk matan da ta ce ita a sake ta tagaji domin kawai rayuwar duniya ne da kullum to wawo ya ce alladina la yar'auna hurmatu ma akhadha alaihim min zawjatihim min al-mithaq al-ghalid bin nikah sune waɗanda ba sa kiyaye alfarma na aure alfarma na alkawarin da aka yi na zamantakewa da kyautatawa wajen yi ma alkur'ani da hadisi biyayya kawai suna rayuwa ne da ka rayuwa irin na dabbobi su ne kawai da suka ɗauke sake abin wasa an gano wannan da kyau ku su mai da sake kawai abin wasa ba san martaban alkur'ani ba ba san martaban allah ba shi sa da yawan mutane za ka gansa a rayuwa suna cikin wahala da kunciya ƙarshen rayuwarsu ka kasa gane me ya saka cikin wannan matsalar Allah yanka bibiya akwai irin waɗannan taka alfarman ƙur'ani so ɗaya da wani ya taɓa yi kuma shi ya ci moriyan abin tintin tintini ya manta to sai Allah maɗaukin sarki ya mai darar mikiya a yi a yi a fitar da shi wannan damuwan ya kasa fita a rasa yadda za a yi ka yi karo da koshin jirgi za ka iya ɗaukewa ne nike ka jirgi zai yi ai yasa kun ga waɗannan abubuwan da mutane suke yi su ji tsoron allah su ba su bari wanda wannan kwata-kwata ba daidai ba ne aboki zai zai samu aboki yana ba shi labari a kan matsalolin da yake fuskanta dangane da iyalin shi kawai sau da shi abokin wawa ne kawai zai shi dala ka sake ta allah ya maka arziki wani sa'o siwa haka siratun ai ga mata da yawa gari ka je ka nema don me ya taɓa ta shi wawa ne ka tambaya kai kuma ka ɗauki wannan zigan nashi kai aiwatar kai ma wawa ne an gano wannan da kyau ku kai ma wawa ne baka san me kake yi ba saki aure ba abun wasa bane duk wanda ya karo da al'amarin aure ko wallahi ƙarshen rayuwar shi sai Allah ya saka shi a cikin fitina ta ga daga san wannan shi yasa ana haƙuri ne kawai a zamantakewan aure ba wani wanda ya isa ya ce wai yana zaune da matan shi a gidan auren shi ɗari bisa ɗari kowa ya ƙarya yake yi kafa annaba ayyuba iya riƙa mace ce kalli yadda matan shi ta fanɗari kafa annabi nuhu iya riƙe mata ne jiyan da matan shi ta fanɗari eh ka kai annaba ayyuba ne wanda ya ce zai ma matan shi bulala duk da biyayyen da ta yi mashi ka kai annabi iya rike aure ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka saukar da ayoyi cikin alkur'ani cikin sautul talaki da cikin sautul ahazabi na rigingimu da fitintinin aure a gidan manzan Allah an gano wannan da kyau ku kaji mutum yana cewa ni tunda nake ban taba samun matsala da matata ba ai kowa ma in yi bar matan shi kaman godiya irin taka ai ba za a samu matsala ba yi ina fatan mun gano wannan da kyau ka taba ganin mutum yana samun matsala da dadaro ne ba kowa yana nashi waje ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ku kawai mutane ku zo kuna faɗin maganganu ba ku san me kuke yi ba jahili ya rika faɗin maganganu shi yasa in kai ba wawa ba ne bai kamata duk in ka samu matsala da iyalinka kawai zai ka rika zuwa kana ba abokai labari kana kai ƙara kana kai kuka ba ba a haka wawu ya take haka inda ya zama ta ringa faɗin ai kaza wane ne gidansu ba kes da mata annabi suka kunno mai matsala sai da allah maɗaukin sarki ya ce zai shiga ciki mala'iku ma za su yi zuga abubakar da umar ma za su ɗibi zugan sahabbai saboda mata biyu fa an gano wannan da kyau ku wa in ta zahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika zahir duk wannan ba za a shiga wannan zugan ne saboda ana neman a kawo agajin taushe fitina da rikici da rashin jituwa da ya fara a gidan manzon Allah dan a samu zamantakewa kyakkyawa duk an bar wannan abubuwan ne suna faruwa don mu iya zaman lafiya a gidajenmu in irin wannan abin na rayuwa ya taso sai mu koyi ya manzan Allah ya yi an gano wannan da ke ku ya yi shi ya sa gwargwadon girman imaninka gwargwadon jarraba ka da Allah zai yi gwargwadon raunin imaninka gwargwadon samun laushi a rayuwar duniya da za ka yi mun gano wannan da ke ku izmul bala ma izmul jaza girman bala'in da zai same ka yana da alaka da girman ladan da za a baka ne yayi hadisi annabi ya ce bala'i ba zai gushe ba yana saukar ma mumini a dukiyan shi da iyalan shi a karan kan shi da ababen shi har sai ya sadu da Allah ranar kiyama bai da zunubi ko daya an gama kankare mai zunubi duka shi za kaga shi goro yana da matsala bai da inda za a yi mai kankarin zunubi sai ya ce astaghfirullah in mai faɗi wannan ba zunubin na nan an gano wannan da kyau ku amma shi mai mata allah maɗaukin sarki yana mai kankara iri-iri mataki-mataki lokaci bayan lokaci allah maɗaukin sarki ka tsare mana imanin mu nan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum